أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد المفاتيح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ابني لنا بهذا المحضر ولقعت فيه من درجة تأتي لنا بالدوري الحمد لله يومنا سبق سابق قوة رمضان هجرة دبو ديا دبي بكو شرين دبقى ما شابك شرين دبقى قوة رمضان هجرة دبو دبي بكو دأربعين دبيل wanda ya yi daidai da shida ga watan hudu miladiya dubu da ishirin da hudu inda za mu ci gaba da karatun tafsiri na alkur'ani mai girma na mazan shirin islam wasu yadda alama na ibrahim ya sarrafa da wata alamu a tafsiriyar tafsir inda yau za mu zama na tamanin da tara insha Allah za mu tashi daga inda muka tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميكاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين آه الحمد لله ثم أول تعالى bayani ne na annabi musa salam da lokacin da zai je miƙaci wurin ma'alƙawarta da aka yi da shi na lokaci da wuri inda zai je shi maganan allah tabaraka wa ta'ala to ya cika abin da aka bashi na yayi azumi kwana arba'in kwanuka tare da dararensu ya cika lokacin da zai tafiya ya sanya dan uwansa annabi haruna alaihi salam ya kasance shi ne halifarsa to shi ne wannan ayoyin yanzu abin da ya mai saura shi ne mai yadda abin ya kaya gaba shi na Allah tabaraka wa ta'ala cewa da ma sha Musa ne ya tace na yayin da Allah Musa ya zo amma alƙawarin da tamu da lokacin da zai wa namu ga lokacin da muka yi masa alƙawari bil kalami fi da za a nuna masa magana a cikin shi wannan lokacin wa kallama rabbuhu kuma ubangiji shi ya masa magana bila wasidatin ba tare da tsakani ba babu wani mai shiga tsakani tsakanin su kalaman sami a min kulli jihati wani irin magana ne wanda annabi Musa ya yi shi ta kowane bangare ya Musa ne mai kati annabi Musa ya zo ni kati wani amma alƙawarin nan فظهر الله فطهر الله تسعة فراشقة في تسعة فراشقة sai Allah ya tsarkake farsafi tara cikin farsafi tara farsafi ɗaya yana kimanin kilomita shida farsafi ɗaya ana kadata shi da kilomita shida to farsafi tara idan ka duka kilomita shida har sau tara kenan ya kai kilomita hamsin da hudu kenan kilomita hamsin da hudu murabba'i kenan kenan waɗi da da waɗi da tsayi da ya kasance ya ɗauki kilomita arba'in a hamsin da hudu wannan iya wannan farfajiyar wajen duk baki ɗaya Allah ya tsarkake su ta yaya na hanzala ma'ana na farko Allah ya nisantar da duhu da duk a wannan wurin wa tsare da ruhusha wal shayatin anha haka Allah ya kori duk wa'ansu namun daji da wasu shedanu da Allah ya kore su daga wannan wajen famala ha bin nuri Allah ya cika wannan wajen da haske fa tajalla al sai Allah tabaraka ta'ala ya tajalli fasara yukallimu Musa bi zatihi al-aliyah sai kasance yana yi wa annabi Musa magana da zatin shi madaukakiya kalaman la yasma'u la yasma'u lahu Musa sautan wala harfan wala awwalan wala akhiran wala lughatan wala bidayatan wala nihaya Allah wannan magana da yake Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa baya jin wani sauti la yasma'u lahu Musa sautan babu wani sauti da annabi Musa ke ji babu wani harafi a ciki babu farko lokacin da aka fara ga farkonsa wala ashirin babu ƙarshe wala lugatan babu wani yare ka ce a yaren kaza ne ke ko larabci ne ko ibraniyanci ko sauransu wala bidayatan babu farko kuma wala niyatan babu ƙarshe shi akwai awaliya da akhiriya akwai bidaya da nihaya duk sun haka tsaya za a ga suna da mutunci hada kalamun lahi wannan zancen Allah kenan sifatu zatihi wato tun da shi zancen Allah ai sifa Allah ce to hakan nan kenan sifa sifa ce ta zatin sa haka yake yanda yake a shi bai da bai da farko bai da karshe bai da shine farkon shine karshe to haka zancen yake su ila Musa an sifati hazar kalam an tambaya annabi Musa daga sifa yaya wannan magana take قال سيسي أشد من الرعود المتراكمة على عليها بعشرة بعشرة آلاف درجة يسي يافي يافي أراد wannan ta sama wanda ake kara ne karin na sako mai kara wannan ya fi ta wanda take mai hauhawan juna ya fi ta tsanani da linki dubu goma kai ka ce wai aradu ce a link aradu dubu goma ce ake jihosa amma wa alazza min lazzat jima'i bi asharati alafi daraja wannan bangaren kamar wahala ne to bangaren jin daɗi kuma yace ya fi jin daɗin tarawa da iyali su dubu goma falasta falastu Musa wala arifu Musa ita lokacin da ake magana nan ni ba ni Musa ba ni ba ma san wani Musa ba walamma kana Musa fi tilkal hala anan Musa da ya kasance a cikin wannan halin a cikin wannan halin wa baqiya arba'ina laylatan ukhra ghayra al-madiya yukallimu rabbuhu sai da ya wanzu kwana wato dare arba'in kuma wa'ansu daban banda wa'ancan wanda yana azumi yanzu da zuwan shi na wurin sai da yi dare arba'in ubangiji shi na masa na masa magana fi tilkar muddati a cikin wannan lokacin a cikin wannan lokacin a tamu iblis ba wannan ya samu ya kare mu munajati ya buro malkarwata sai sai shaitan ya zo masa balamma karuba min buqala lahu da ya kusanto shi sai ce masa ala ta shuku fi hadal ladhi yukallimuka shin baka kokonto cikin wannan da yake ma magana hannu wallahu tabaraka wa ta'ala amlisa huwa wai Allah ne tabaraka ta'ala ke magana ko kuwa shi bai ba ka kokonto yanzu kawai kai kawai kana ganin Allah ne kawai ta Allah wal malaika yanzu wannan malaiku suka mai suka mai raji ba ba nan Musa ba suka ce ihsa ihsa ya lahi ya kai la'antacce ka kaskanta a tatma fi Musa ba da ma kana fi hazin martaba yanzu kai har kana kwaɗayi ka samu wani abu ne a jikin annabi Musa kana kwaɗayin wani abu na kuwa na fatan wannan na wanda ka samu da shi kafa da anan musa bayan bayan ya kasance a cikin wannan matsayin kana wani mala kana abu fil janna wa samitu fi hatta akhrajtu min al janna yace dan ya abu ba zai kasance haka ba ai baban shi ya kasance a cikin aljanna ina kwadayi a cikin shi har sai da samu na fitar da shi da cikin aljanna sai ya ce adu radiyallahu ta'ala sai radiyallahu ta'ala ce adu wanda maki kenan falamma kallama hu rabbuhu bi tilka sifa ishtaqa ila ma huwa azam min zalika sai Allah Musa da ubangiji yayi mai magana da wannan sifa yage ya samu shiga sai shauki zuwa abin da yake shine mafi girma daga wannan me wannan mafi girma daga wannan ala rabbi arji amzu ilayk sai yake neman ma Allah ya gwada musu zatin sa ya zuwa magana ta dai yace ya Allah ka nuna mana na saka kanka a zuwa ka yi duba zuwa gare ka talabar ruya nan ya nemi gani ni makara an zuwa gare ka dan me yace in yi duba zuwa gare ka wannan zuwa ruya laisa wahid da duba da gani ba a guda bane ba inna man nazuru talabar ruya shi duban neman ganin yake saboda haka ake duba ka an dan tarani sai ce ba za ka gani ba فمهما فهمنا أنه يريد الرؤيا بجواب الله تبارك وتعالى لن تراني sai muka fahimta cewa shi da ya ce an zuri ilakacin nan yana nihin ganin ne yake nema mun fahimci wannan da jawabi da amsa da Allah ta wargo ya bada da yace lan tarani sai Allah ya yi zance da rubiya shi an zure ce an zure ilaka don ba ne ke domin sai da Allah ya bani labarin da Allah ya bani abin cewa lan tarani sai aka rinda a ashe shi ne ya ce ke nema lam yakul lan tanzura ilayya Allah bai ce ba za ka yi duba zuwa gare da wani annazaru fatawla fatawla hadakati faqat li talabi ru'ya shi annazar duba shine budewar kwayan ido don neman gani wa ru'yatu hiya ru'ya hakikatan ita ko ru'ya ganin shi ne gani a hakika an zo idan ka yani a raka fakat ni duba zuwa gare ka kawai yana nihin in gani yake kawai a sha bala ku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada amsa ya ce nan tarani ba za ka gani ne ba a la ta tafi ba la ruya ce ba za ka ba za ka iya dokan ba za ka ba za ka ba za ka samu iko na gani na ba ba ka da iko a sa gani na kun Musa miyan a Musa lamma kana shi maka wata tuhura wato ka kasance ba Musa ma'ana in dai kana Musa dai kana kai Musan ka Musan ka to wannan ha abada ba za ka gane ba Musa lamma kana shi maka wata tuhura wa hata ta ila rabi wa ta ila rabi fa wa ta ila wa ta ila rabi ya kullu lam yarfa hajatahu ila makhluqin koko bayan an ba da wani dukkan cewa dai ta ruya ake nema yake so gani sai shawar Allah ta alaiki cewa to kun kun musa wuya kai ma mai saurare ka kasance ba Musa ma'ana mai ɗabi'a irin ta annabi Musa ya ya ne ɗabi'a annabi Musa ya kasance lokacin da yake a halin kurciya ya buƙaci abin da zai ci a lamiyar baya ya tafi ila masarukin bai ɗaukaka buƙatar shi zuwa wani abin halitta ba sai ce ƙaza rabbi inni lima azarta ilayya min khairin faqir ya ubangiji ta tare da abin da ka saukar da shi a gare ni ni mabukaci nake lokacin yayi tafiya mai nisa an ce ya wajen tafiya ce kusan sati guda ba shi ba rabashi da abinci sai dai a ganyayen itace da wasu irin abubuwan da itace suke ba da kasa hukumi ya shiga ta sosai lokacin da ya zo mata yana kyan nan ya yi hitar da matan nan ɗiya biyu nan mata biyu nan ɗiya a nan sha'ibu ya ba su ya musu bar wannan ya koma ƙarƙashin in irwa shi ne sai ce rabbi inni ba ni da ya faɗi ya Allah ina da buƙata da zan ta tare abin da aka duka abin da aka bani na alheri ina buƙata abin da yake yana nihin yana buƙatar abinci wani suka ce to har da mamace wanda za ta duka kula mai da wasu al'amura lokacin nan ma da yare ba to shi ne shi ce ka zama irin annabi Musa a wajen doka ga bukatun ka zuwa ga Allah qala rabbi azmi arniya zuwa ne qala rabbi inni lima azati li min khairin faqir talaba talaba radifa min Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi a guragan da zai ci daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala wal ma balaga mata wata rubula da ya kai matsayi na mazakunta wa tashi ila ru'yati Allah tabaraka ta'ala ya buƙatu zuwa ganin Allah tabaraka ta'ala wani ya akbaru hajata shi ku ganin Allah ta wani kuzara shi ne mafi girman bukata ma rafa hajata ila makarujin a wannan kara ma da ya ɗaukaka bukatar shi zuwa wani abin halitta ba kana rabbi arini anzu ilayk sai ce ya ubangiji ka nuna mini in yi duba zuwa gare ka alhajatu sabira irfa'uha ila Allah tabaraka ko irfa'aha bukata karama ka ɗaukaka ta zuwa ga Allah tabaraka ta'ala wal kabira ita ma haja babban ita ma bukatar ta babba irfa ila Allah tabaraka ta'ala ka ɗaukaka ta zuwa ga Allah tabaraka ta'ala la takun hadhihi sabiratun arfa'uha ila makhluqin aw hadhihi kabiratun la budda an arfa'aha ila makhluqin kar ka ce wannan ai bukata ai karama ce ban ɗaukaka ta zuwa wani abun halitta ko kar ka ce a wannan ai babba ce ba makawa sai na ɗaukaka ta wajen wani amana ta duba ka ke ba kullu sabirin wa kabirin yarfa'u ila Allah tabaraka ta'ala dukan bukata karama da babba ka ɗauka ta zuwa Allah tabaraka ta'ala wa wannan kaji ba ala kaza ila hawaiji Allah shine mai iko a bisa biyan bukatu a rini an zo da ka annabi Musa ce kai nuna mana ido zuwa gare ka talaba Musa ruya annabi Musa ya nema ganin Allah tabaraka ta'ala ajabu lahu lan tarani Allah tabaraka ta'ala ba shi amsa cewa ba za ka gani ni ba qat'an li samai qawmi wannan Allah ya faɗa shi ne dan yanke dan yanke kwadayi na mutanen shi kasu ma su a bara musu Allah suka ce ayin nan ayin Allah jara haka suka ce ai wani lokaci da su ma suka ga kamar za su samu wanda suka ce a nuna nuna mana Allah a bayyane in kana hadar jawabu li Musa fa min babi auladahu in wannan amsa ya kasance ita ka zo Musa da ya ce Allah ka nuna mini in gane ka to aka ce ba za ka gani da wato an ahida ma annabi annabi babba irin annabi muzaka to su ne wani cancanta kenan da a ce musu a ba irin wannan ba ba su wannan amsar cewa ba za su yi shiga Allah ba lan ta kadira ala ru'yati ba za ka ba za ka iya ba za ka iya samun iko ba na gani na wa ta'diru bihi duna lan ura da duna lan ura wannan magana wannan a wannan magana shi ne ta'abirin wannan na cewa lan tarani duna lan qura yana koma bayan ba za a gane ni ba yufidu imkanu ru'yatihi ta'ala wannan yana nuna cewa a ganin Allah tabaraka wa ta'ala yana yiwa wa kawai Musa ya tsaro ru'yatan Allah tabaraka wa ta'ala kasancewa ne Musa yana neman ganin Allah tabaraka wa ta'ala dalila ala anna ru'yata ana anna ru'yata ru'yata lahi jaizatu wannan dalili ne aka cewa gashin ganin Allah abu ne wanda ke yiwa halaka da anna talabal muhali jahal domin shi neman abin da ke korarre jahilci wal jahalu mustahilu fi hakil anbiya shi ko jahilci abu ne korarre a cikin hakkin annabawa su annabawa ba su ba jahilci ba abin da suka yi kenan ba jahilci ba lamma talaba musa ru'ya alimna anna ru'yatul lahi jaiza da annabi Musa ya nemi ganin Allah sai muka san ashe ganin Allah abu ne da ke yiwa khilafan lil mu'tazilati sabanin mu'tazilawa wanda su suke ganin abu ne wanda bai yiwa Allah ya ba ce ba ba za ga Allah ba na'am walakin nunzirin da bari walakin nunzirin da bari sai Allah ce sai dai yanzu kai duba zuwa dutse a wanda zuwa duba zuwa wannan dutsen allazi huwa aqwa minka wa ala tabiru ala ta'bir jalali wanda shine mafi ƙarfi daga gare ka sai wace a wasa ta'biri maganar da jalal da tafsiri yace shine mafi ƙarfi zuwa gare ka ina cewa kullun kan da shehu yace mai tafsiri ya ce to akwai abin cewa zai cewa maganar kai mai hankali manufi ba sai an ce ma ba za ka iya hangowa eh da shi mai tafsiri ne sai ce da Allah tabaraka wa ta'ala ce kai duba zuwa ga dutse sai ce eh wanda shi shine mafi karfi da gare ka amma a hakika na abu ai dutse bai yi mutum karfi ba kamar yadda aka tambayi a sai na abin da ake cewa me ya fi karfi me ya fi karfi me ya fi karfi ya ce dutse dutse shi ko me ya yi shi karfi ya ce karfi shi ko karhewa me yi shi karfi ya huta hakan da aka yi cikin wuta sai ya narke sai ya laushi ya taka huta me ya yi ta karfi ruwa an zuwa mata ruwa sai ta mutu su ko ruwa me yi su karfi aka ta iska ya gani diga sun su ne cikin gizage-zage zai iska na ta yada ruwa yadda yake so da shi ko iska ma aka ce me shi karhi aka ce dan adam dan adam sai yi wani da abu kawai ya- ya kare iska shi kenan iska zo ya zo ya zo ya ya zo ya wuce ya bar shi ya- ya ya mai dubara yana da gida ya san ya san inda zai labewa inda iskan ba zai iya tafiya da shi ba to shi ko dan adam me yin shi karhi yace aka ce barci ya da aka dan adam duk abin da kika zaka in ko sai suka tada shi barci yayi kuma ki shi kina kwanta ba bai ma san inda yake ba aka ce to shi barci me yin shi karhi kace damuwa in mutum na cikin damuwa sai gani kawai ƙarfin ba shi ba shi ba eh, barcin ko ba ba ba barcin ne bai bai zo to haka kaga akwai mataki mataki wanda dan adam ya kama a zo ga dutsen ma akwai abubuwan da sun yi dutsen ma kari amma dan adam Allah ya sanya shi sama da haka saboda haka shi ya ce wannan ta'abiri magana ce ta mai tafsiri ake ce Ah, na'am bai nista karra makanu in tabbata in ya ya tabbata kai ruwa zuwa dutse in dutse ya tabbata a makanawa inda yake ba sau ba ta rayu to a sannu za ka gani ni ai tasbutu ru'yati tasbutu ru'yati wa illa fala taqata lak eh kenan ganin nawa zai tabbata in a dutse ne ya tsaya wurin shi ko to ganin na zai zai tabbata zai zai zai wuce da in ko ba haka to ba ka da iko ba ka da karfi ba ka da ikon gani na falan ma ta jalla rabbu wani jabari yayin da ubangiji sai ya tajalli ga dutse zahara shine ya bayyana gare shi min nurihi zahara min nurihi kadara nisfi an mulatin khinsari daidai da hasken hasken Allah ya bayyana ga dutsen daidai da rabin gaba ta ƙaramar yatsa wannan 'yan yatsa ƙarama to gaban nan gaba a ce ɗaya daga cikin ta rabin ta an kaɗan kenan kamar fil hadisi kamar da zai hadisi da yawan yana lil yamani ga dutse ja'alahu darkan sai ya sanya dutsen nan ya zama kamar gari abin shekewa narkake madhukan abin narkewa a abin narkewa baki ɗaya mustawiyar bil ardi abin daidaicewa da ƙasa makarar musa sadiqa shi wannan musa sai hadi yana magashi yana alayhi yana mai suma da hauli mara a saboda tsoron abin da gani talabar musa ya tallahi ta barko tala annan musa ya nemi ganin allah ta barko tala falamma talabar ya tallahi da ya nemi ganin allah to ku shifa da hu min mi'atin wa arba'atin wa ishirina alfa nabiyin kullum ya koro arini an zuri sai aka yaye mai da ya so gama da shi aka yaye mai ya ga annabi dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu kowanne ne yana cewa nuna mini in yi duba zuwa gare ka kowa yana sama ba ku ziba bilan tara ne sai aka mai ma aka mai magana aka bashi amsa da cewa ba za ki gane ni ba wa kulliba wa kulliba وكلف أشد شيء على العارف كان كلف هذا المفي سنن أبو أكن عارف مثلا الله ليش أن ينظر إلى غير الله تبارك وتعالى aka ce ya duba zuwa wani Allah ta barko ta'ala an fara ma'arifi aiki an ce ya samu wani Allah sannan ya duba zuwa gare shi an ba shi aiki wani zuri ina jabali bai nufta karra maka da wasu mutane abin da aka ce da kenan ka yi duba zuwa dutse in ya tabbata wurinsa to a sannu za ka gani ba musa nasibu hulan cewar na ta ce to shi ga shi nan musa dai raban shi kullum shi ne nan da na ce mai lan tara a lankin nan kalma ta lan fi bidayatihi qala li shaykhihi wa huwa fi tariqi suluki annahu yu'allimuhu ma 'allamahu Allah a farkon tahe shi a sai da shi ya ce wa shaykhin shi ana da yin khabiru kenan a cikin tsaye shi cikin sunukin shi ya kama hanyar shi ya ce ya sanar da shi daga abin da Allah ya sanar da shi ya ce bashayin nashi bashayin nashi ya sanar da ni a lullurin ma ne ma yake cewa قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على أسره ما قد سبق وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من دون علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يوا من يسوك ala an tu'allimani mimma ullimta shari'a ka sanar da ni abin da aka sanar da kai da shari'a to shi nan lafi sai ta mai me wata amsa ya bashi a ƙara lan tattabiya mai saura ce a ina sai ya ce mai kai ai ba za ka iya haƙuri ba za ka iya yin haƙuri tare da ni kaga shi ma nan lan ya ce mai lan ba za ka iya ba ba za ta yi ba shehu a jamu bilan shehin shi ya ba shi amsa da nan cewa abin ba zai ba zai taɓa yiwuwa ba balamma balaga makamar kamali da ya kai makami na cika wa balaga makamar rujudati ya kai makami na mazakunta wal fuhuli da bajinta qala rabbi arni anzu ilayk sai ce ya ubangiji ka nuna mini in duba zuwa gare ka a fa'alima anna nasibahu lan min shekhihi wa min rabbihi sai san da ashe shi raban shi shine lankin nan daga shehin shi kuma haka daga ubangiji shi wallan nasibu shi ko lankin nan ai korewa ce lan ba za ka yi ba an korewa ce ko fa nafa musa fa fa nafi musa wantifa'u musa bil kulliya huwa sabilul wayyid lil maqsud ashe sai ya fahimta cewa korewar Musa, wantifawa Musa da ƙarewar Musa baki ɗaya bil kulliya baki ɗaya, to shi ne tafarki makaɗaici na samun abin nema. Wa ƙaulu nan tarani, faɗasa cewa ba za ka gane ni ba, wa ƙaulu ba so ba tarani da kun faɗasa da yace a sannu za ka gane ni, la mu'aradu ta bainahuma babu cin karo da juna tsakaninsu fa innahu arshadahu annahu inda ma yanzuru ila jabali fa in istaqarra makanahu domin shi ya shirye da shi ne cewa yayin da zai duba zuwa ga dutse in wannan dutsen ya tabbata a wurinsa in faniyal jabalu an nafsihi in shi kanshi dutsen ya kare daga barin kanshi wa baqiya billahi yawanzu da Allah fasauka ya jido musar ru'yata allati talaba to a sannan musa zai samu wannan ganin wanda ya nema falan ma tajalli rabu lil jabal ja'alahu dakka yayin da musa ubangiji ya yi tajalli ga dutse sai ya sanya dutsen nan ya zama larkake adama rishi mahadan tsantsa tsantsa rishi kawai da ya yabka illa Allah ba abin da ya saura sai Allah wa karra musa sa'ika sai Musa ya waɗi yana mai mutuwa magashin alayhi yana mai suma aw mayyitan ko ko matacce aw faniyan ko qarari lam yabqa illa Allah ba abin da ya saura sai Allah ala kulli halin ta kowace hali falamma afaka falamma afaka yayin da wani wani qala subhanaka tubtu ilayka wa ana wadumin sai Musa alayhi salam yace tanzihan laka sarki ya tabbata gare ka tauti ne ka na zuwa gare ka min su'ani ma lam umar bihi daga tambaya abin da ba umarce ni da shi ba wa ana awwalul mu'minin ni ni ne farkon masu ba da gaskiya fi zamani a cikin zamanin sa hadha ishtadda bi shawqi hatta talaba an yakshifa Allah an zatihi fa yanzu ilayhi fa yanzu ilayhi ga wannan shauki ya tsananta da shi har ya nema cewa Allah ya yi maza ya ga zatinsa ya duba zuwa gare shi da ainihi da idansa ba ku jiwa bi lan tarani sa ka bashi amsa da cewa ba za ka gane ni ba lan tarani bi wujudika ba za ka gane ni ba da samuwarka lan tarani bi ainihinka ba za ka gane ni da idaniyarka ba bi basarika da wannan kwaya ta idaniyarka bi maka'ika da wanzuwarka ba za ka gane ni ba idza aratta an tarani in har kana nihin kana so ka gani ni wala budda an tamuta an wujudika ba makawa da ka mutu daga samuwarka wa an mutuka sai ka mutu ma daga mutuwarka wa an baka'ika ka mutu daga daga wanzuwarka fa so fa tarani fi tilkal hala to a cikin wannan halin ne zaka iya gani ni ga sai zaka iya gani na wal arifuna yarawna haka tabaraka ta'ala su arifai suna ganin Allah tabaraka ta'ala laysa bi ainil basari ba ma da kwayan ido wannan ta ta gani ba ce ba wala bi ainin basirati ba ma da idaniyar basira ba ce ba walakin sai dai bi ainin haqqi tabaraka ta'ala da idaniya ta Allah tabaraka ta'ala ya kununa ala afalihi suna karewa daga barin ayyukansu wa yafununa an sifatihim suna karewa daga barin sifofinsu wa yafununa wa yafunauna haka suke fana'i suna karewa an wujudihim daga samuwarsu walan yabqa illa Allah ba abin da ke saura sai Allah yanzu ne ila Allah billahi suna duba zuwa Allah ne da Allah wa hadhihi tariqatul ma'rifa wannan ita ce hanya ta ma'rifa ta sanin Allah la sabila ila inkari hada babu wani dama ta yi ta yi musu da wannan bali hada qala rasul sallallahu alaihi wasallam saboda wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutu qabla an tumutu ko mutu tun gabanin ku mutu wa qala kuma hadisi yace man arada an yanzu ila mujitin yamshi ala wajhil ardi falyanzu ila siddiq duk wanda yake so ya duba zuwa matacce wanda yake tafiya gashi a kan doron kasa to ya duba zuwa abubakar siddiq ya zuwa zuwa siddiq wannan siddiq ne ya ni a bawa kai yana nin ko dai sai na abubakar wa ya ni kuma yana nin kullu siddiqin dole siddiqi dole siddiqi falamma afaka qala subhanaka da Allah Musa ya farwado sai ce tanzihan laka tsarki ya tabbata gare ka tutu ilaika na tubu zuwa gare ka wa ana wani mu'minin shine farkon masu bani gaskiya su zama da cikin zamani na hadi munajatu Musa alaihi salatu wasalam wannan ita ce munajati ta annabi Musa asiri da ya Allah ta tsara shi da Allah tabaraka ta'ala alaihi salam wa talaba ashiya fi tilka munaja ya nemi wasu abubuwa a cikin wannan asirin da suka yi ubanda da ubangiji ya aitu fi lawhil mahfuzi ummatan yace ma Allah tabaraka ta'ala na gani a Allah kudura lawhil mahfuz a wasu wasu al'umma ja'alta anajilahum ko julat anajilahum fi sudurihim an sanya littattafansu a kirajensu an yi hafi zuna kalaman layi ana ne sun kiyaye sun hardace da tsancen Allah ij'al zalika li ummati ya Allah ka sanya wannan a cikin al'ummata kana zalika li ummati Ahmad Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan na al'umma Ahmad ne sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ummatan yasalluna khamsa salawatin fi yawmi wal layla wa tusbitu lahum sawama 50 salatin 50 salatin yace na ga wata al'umma suna sallah guda biyar ne suna sallah guda biyar ne kacal a cikin yini tsakanin dare da rana amma ya Allah kana tabbatar musu da ladan sallah da sha'ar zalika da ummati ka sanya wannan ga al'umma ta kala zalika da ummati Ahmad ma Allah tabaraka ta ce wannan na al'umma annabi ne Ahmad sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ummatan yasumuna fil ami shahran wahidan wa anta tusbitu lahum annahum yasumuna dara ka wato haka ne annabi Musa ya ce na ga wasu al'umma sun a shekara wata guda ɗaya suke yin azumi wannan wata in suka azumce shi sai ka rubuta ka tabbatar musu cewa sun azumci sun ai azumin shekarar baki ɗaya duk baki ɗaya kamar kace zamanin baki ɗaya suka shekara suka shekara suka yi shekara suna azumi kala tilka ummatu ahmadi Allah ta warka da ce wannan ita ce al'umma al'umma ahmadi kenan sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ummatan hawwanta alaihim ta yataharuna bil ma'i la min qalbi kama qalu bani isra'ila annabi Musa ya ce naga wata al'umma ka sauwaka gare su tsarki da ruwa suke ba wai da kankarewa ba irin yadda bani isra'ila suke su bani isra'ila wani abu ya same ka wani da yasa ta ta taba ka a jikinka domin ka kama karta wasu shi ne ya fito sannan lokacin da ka samu sarki ƙara tilka ummatu ƙara tilka ummatu amr Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan al'umma amr ke da sallallahu alaihi wasallam ya Allah Musa ce ra'aytu ummatan رحمتهم حتى أخرتهم إذا انقرضوا تقوم الساعة لأن لا يمكثوا في الأرض طويلا لا زوات الأمة تاي شكنسو ta musu rahama har yadda ka sanya su su ne ƙarshe ka kashi ka sanya su ne suka zo a ƙarshe da sun ƙare kawai shi kenan sai a yi tashin kiyama idan saboda kasu jima a cikin ƙasa kasu jima a cikin ƙasa ishar zalika da ummati ka sanya wannan ga ummata ala zalika da ummati ahmada sai Allah ta riko ta ce wannan ai tabana al'umma annabi ne mai suna Ahmad sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ra'aytu ummatan idza ukhriju idza akhraju ushra amwalihim katabta lahum sawaba annahum anfaqu jami'a amwalihim na ga wata al'umma in suka hidda ushiri kaso ɗaya cikin goma na zakka so da ke badawa na dukiyoyinsu sai ka rubuta musu kamar sun bada sun ciyar da dukiyoyinsu ne baki ɗaya ƙara tilka ummatu Ahmad Allah tabaraka ta'ala ce wannan al'umma a mulki da sallallahu alaihi wasallam ra'aytu ummatan yusammuna bil hammadina ijar zalika fi ummati bani isra'ila ai Allah Musa ya ce na ga wata na ga wasu al'umma ana musu suna da masu yawan godiya ka sanya wannan cikin al'ummar bani isra'ila قال تلك أمة أحمد يتي وانا ما الأمة أحمد كنا صلى الله عليه وسلم يا موسى Allah ta rubuta ta ce ya Musa ka ajma alai la la la taqru la taqru malal yatim hadihi li ummati abad kar ka kusanci dukiyan maraya wannan duka na al'umma Ahmadu ya sallallahu alaihi ai shi dukiyar maraya ba a kusanta ta kala Musa sai Allah Musa ce ya rabi kullu shay'in a'taita wa li ahmada wa li ummati ahmada khudna nubuwataka wa risalataka wa kalamaka waj'alni wahidan minhum waj'alni ya Allah ya Allah Musa ya ce komai ka bai wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komai ka bai wa al'umma ta Ahmad sallallahu alaihi wasallam ah komai ka bai wa Ahmad sallallahu alaihi wasallam da al'ummata saboda haka abin da ke so ka rike annabtaka da manzancinka da zancen nan da kake da ni ko abin da nake so ka sa in kasance ɗaya daga cikin al'umma annabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Allah tabaraka wa ta'ala ce ya Musa lalle ni na zabe ka alal nasi afsa mutane bi risalati da manzanci na na baka risala wa duka lami haka nan da zance na kai kadai nake magana da kai wa kun zuma a ce tuka ka rike abin da na baka wa kun mina shakiri ne kasance kawai daga cikin masu godiya qala ya rabbi in kuntu la in kuntu la akunu min ummati amada fa arinihi matara annabi Musa alaihi salam ya ce to in na kasance ba za ta yi in kasance daga cikin al'umma Ahmadu ba sallallahu alaihi wasallam to ka nuna mana al'umma har in gane su kala sai aka ce masa lam yakhruju ba'du kun fi aslabi aba'ihim wa rahmi ummati a ba su to mata bana su yanzu suna cikin tsatsa na na uwayensu maza wa ramin ummahatim da kuma ma'aiwun ne na uwayensu mata yanzu da muke cewa shi annabi baya tambaya bisa kan sai abin da bayanin zai tambaya ba abin da ba yiwa ne in yi tambaya to abin ya zama kamar jarki shi ko annabi ba shi ba jarki annaba ba su babu jarki da tarar su wannan ya san da saboda shi komi na Allah komi na Allah samu ne ne duk abin da Allah ya samar da shi sai wani in aka gaba zai zai kasance in Allah zai sai kama shi ya suke to saboda haka ya nema to amma ba su a nuna ga kace to ai yanzu suna cikin tsatsan mahaifansu maza da mahaifan nan uwayen su mata kala asmini sabaru yace to a jiyar da ni muryar su yace Allah ka je da ni muryar su kala da un sai yace kiraye kiraye su kira su bada'ahu sai annabi Musa ya kira su fa kullum ajaba an tasa mai Musa baki ɗayan su suka amsa sai da annabi Musa shi haza Musa ala azamati kadrihi inda Allah tabaraka wa ta'ala tamanna an yakuna wahidan min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam wannan shehu Murla ta amince ce annabi Musa kenan tare da girman kadarinsa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi burin ya kasance ɗaya daga cikin al'umma wannan tamu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa shi ko annabi Isa alaihi salam waje da turkar umniya ya samu wannan gurin sayati shi ya kira zamani ne zuwa ƙarshen zamani wayi da bin ummati amada yana ɗaya daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salatu wasalam la jawu la kuta barka ta'ala shi alaihi Musa abinci Allah tabbata a gare shi Allah tabaraka ta'ala yayi asiri da shi yayi mai magana falamma raja da ya koma akaza burqa'an wa tatara wajahu sai ya dauki wani mayashi sai ya lullube fuskarsa ya suturta fuskarsa ma iya wajen wuwa ta mata ba a sake ganin fuskar shi ba sai da yarsu tallamatu zauje ta yawma matar shi ta mai magana wata rana منذ كلمت ربك ما نزلت الى وجهك tace tun da kai zance da ubangijinka ban taba duba zuwa zuwa fuskarka ba to ga fuskarka ba baka shafa Musa an ba'adi wajihi sai Allah Musa ya yaye mata wani sashen fuskar shi فخرت مغشيا عليها بشدة النور sai ta waɗe tana mai suwa saboda tsananin haske فلما أفاقت لتورد قالت سل الله لي أن يجعلني من نسائك في الجنة لتورد ستتي كروك الله كروك من الله الله يسن يعني إن كنت إيرك تكي ما تنك على الجنة قال نعم بشرط الله تتزوجي بعدي أنا مباشرة تولى الله أما بشرطي ككي أرمكوها باينا قال وكتبنا
وكتبنا له في الألواه من كل شيء موئذة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين
سأريكم كيف
فأريكم دار الفاسقين فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد رشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم فكتبنا له في الألواه من كل شيء موعظة وتوسيا من كل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في ذنب غير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وكتبنا له في الألواه haka nan sai muka rubuta masa a jikin alluna alwamu taura alluna na attaura ita attaura ba kiɗa wayin ba irin namu bane yake zowa jehi jehi ba kiɗa aka rubuta aka rubuce mai ita a cikin wasu alluna wa kanat min sidatul janna an ce wannan allunan sun kasance na wata magariya ce wadda ta kasance a aljanna aw zubur shubha ko ko a'a daga zubur shudu ne na aljanna wa su irin wani gulagurai ne aw zumurrudi ha koko na zumurrudin ta shi ma dai wani nau'i ne na gulagurai masu tsada sab'atun allo bakwai ne aw asharatu koko su goma ne min kulli shay'in wa katabna lahu fi asiya min kulli shay'in sai muka rubuta mai a cikin filar wahi a cikin wannan allanan dukkan komai ya tashi duk wani abin da ya tashi idan shi dini yake bukatuwa zuwa gare shi a cikin addininsa mawdizatan wa tafsilan wa'azi ya kasance wa'azi ne kuma rarrabewa ce tabinan bayyana ce da kulli shayin ga dukkan wani abu na ga wannan mukaddara ne yawa mukaddara ne su ce kamar a rubutun an sun ya kulla su aksa mukaddara to ga mukaddara ne kamar tabinan wato mau'izo tafsiyar da kulli shayin mukaddara duk wani abin da yake abin kaddartawa wanda za a gani wanda za a kike binan bai wanda zai ba zai zo a gaba wani to ƙulla kenan sai a kawo ta nan sai muka ce mai fa khuzha bi quwwatin ka rike ta da ƙarfi bi jiddin da kokari wa ijtihadin da ijtihadi wa mun ko muka ya khuzu bi asaniya wannan Allah ake ne kuma ka umarci mutanen ka su yi riko da ita da su wannan Allah kenan sa'urikum darul fasiqina a sannu zan gwada muku gida na fasikai fir'aun wato ba uwiya wato fasikan su ne fir'aun da mutanen shi kenan gidan fasikai hiya misir ita ce misira litata biyu biya don saboda ku azantu ku lura da ita don ku azantu dam baris ce wace ko ka ce ita ce fari kamar kala sabiu kamar yadda yaro ya wadi wannan yana kamar da mutaki ke cewa haka shehu shirar tafsiri fi darsi salis ashara hikayatan an ba manta ba shehu ya hakaito ta hikaya a darsi na goma sha shida zakar shi ya ambata a cikin ta Allah sa'ilan sa'alahu cewa wani mai tambaya ya tambaye shi kala yace masa alqur'anu qala alqur'ani ya ce ma farratna fi kitabin min shay ban bar wani abu ba face ma ambace shi mun kawo shi a cikin alqur'ani wa ala ra'aytu shay'an kabira mai tambaya ce ni ko yana ganin wani abu mai girma ma zakar alqur'anu ko wannan alqur'ani bai ambace shi ba qala hu qala shehu bahu sai shehu yace mishi menene wannan abu qala baris sai ta mai fari mana fari ga tanan birnin fari ma zakar alquran qurani bai ambace ta ba fa ajabahu sabiyun fi majlis shaykh a wasu wani yaro ya ba shi amsa a cikin wannan mazaunin da shehu ƙa'ilan yana mai cewa bal zakar ha bari ai ya ambace ta sa'urikum darul fasiqin da Allah ya ce a su zan gwada muku gidan fasikai ai shine shine fari wa sabiu wannan yaron ya ƙalu inna sayyidu muhammad al-amin bin shaykh an ce ba kowa ne ba sai shehu babu da min wanda ake ce muhammad al-amin dan shehu ibrahim ya sallata anhu na'am سأشرف على آياتي الذين يتكبرون في ذلك بغير الحق الله تبارك وتعالى يأتي أسمي زن جويا زن جويا بصيرة سواء نسكي جرمان كي daga barin ayoyinmu daga barin ganin ayoyin gani gani na basira na wanda yadda za a gani a doki a doki izina wato fil ardi wanda su wa su basira su za a janyewa wanda suke girman kai a doron kasa bigiyar laki ba tare da gaskiya ba bi an akhzulahum bi an akhzulahum fala yatafakkaru fiha ta yaya Allah zai juye basiran su ta yaya Allah zai juye su daga ganin wannan ayoyin yace in tabar da su ta yanda ba za su iya tafakkuri ba a cikin ta ba za su iya wani tunani a cikin ayoyin ba lamma kana bi jiddin wa ijtihadin duna karashin da ya sake na wahuza da kuma ba ke da ƙarin da ƙoƙari da ijtihadi ba tare da sanya ba wa kasalin da kuma ba tare da rauni ba ba tare da ragwanci ba alimna sai muka sani annal ilma la ya'ti illa lil mujiddi to ilimi ba mai samuwa sai ga mai ƙoƙari bi mashaqqatin da wahala sawa'an kasbina aw hadith ilmin daidai ne ilimi wanda ake nema ne wannan na kasabu wanda mutum ba kada kake yi kana iya nema ka samu wajen mutane koko wahabiyun koko na baiwa to ko na baiwa ne ba ba haka na jika da kwana ba kana kwance kawai haka na wasu izo a sai ka sai ka nema a bi kadir jiddi tuktasabul ma'ali wa man talaba wala sihira layali wannan sai ya kawo wannan bayanin kamar kana shi kamar da mai waƙe ke cewa an ce imam shafi ne ke ce haka bikadar lijilli gwargwadon kokari ne tuktasabul ma'ani ake tsoro wurin ababen ɗaukaka kamar ɗalabar kula duk wanda ya nemi ɗaukaka sahirar layari to fa zai tsaya madar ya dirare ba shi ba kwana in kana son ɗaukaka to kuma ba kai ba barci kenan yawwa wannan baiti ɗaya ɗaya ne yana da yana ɗan washi nake cewa wannan ɗalabar kula shi ya rikaddi a za a al'umar da shi ɗalibin muhali ina kamar cikin rubutu na ansa figiyar izin figiyar kaddi a wanda labar da wanda ya nemi dokaka a ba ciki wato ba tare da wata gurbata ba kana son ka samu dokaka ba wani matsala kawai haka nan to wannan wanda ke neman irin wannan aza al'umma da shi talabul muhali ya bata rayuwar shi ne a cikin neman abin da bayani ba samu shi bayani ba kawai haka nan so kike samu abu samu haka nan kawai a daga kwance ai larawa suna cewa wa annaimu la yudriku bin nayi shi abin nan ni'ima ni'ima ba a samu da cikin ni'ima kawai kana kwance cikin ni'ima ka samu abin da kake so sai ka ta rana ba man arada an yi hasuda wanda yake so ya yi girbi la budda da an yi buzara to fa ba makawa sai ya yi shuka sai ya yi sai ya dishe tuba sai ya yi ya shuka arraja'u ma qarna wal amal shi abin da yake cewa raja'i in kana kamar wani abu ka samu to shine abinda aiki yayi gogo ya kasance tare da shi abin da yake tare aiki yake tare da aiki wato kana son abu san sai gaba da aiki to sai ka samu wa illa in ko haka ba fa umniyatu da hannun kawai ya zama guri ne kawai to hadisu nafsin da zancen zuci la budda min jiddi wal ijtihadi ba makawa da kokari da ijtihadi sa afi ba na ce da duniya ta kawo da fitar biyar laƙi a sannan zan juyewa daga barin ayoyinmu wa'anda suka kasance suna girman kai a doron ƙasa ba tare da gaskiya ba wani yaro kulla ayatin inda za su ga kowace aya kowace mu'jiza da za a gwada musu la yuminu biha ba za ba za su ba da gaskiya da ita ba wa in yarwa sabila rushdi inda za su ga hanya ta farki na shari'a dariqur rushdi shine hanya ta shari'a ko alhuda na na shari'a dai Allah zai ja amin indillahi wanda ya zo daga daga daga wurin Allah la yatakhu sabila la ilaha ba za ta la la yatakhu sabila yasluku da yasluku ba za su rike shi ta farki ba wanda za su kama shi su shige shi a wa in yarwa sabila da gani in ko da za su ga tafarkin da na bata ya tafi zuwa sabila za su rike su rike shi tafarki zai sai sai ka su rike shi zuwa abin abin tafarki abin biya zalika sarfu wannan juya wanda aka musu bi annahum kazzabu bi ayatina dalili shine sun sun karyatar da ayoyin wa kanu ana gafilina ko sun kasance ramkananu daga barin ta takalla mislu irin wannan ya ya gabata wallazina kazabu bi ayatina lika ila tazawwaj ko
والذين كذبوا بآياتنا وجكاء الآخرة هبلت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يأملون
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يتولون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وإلا والذين كذبوا بآياتنا wanda suka karyata da aka karyatar da ayoyinmu bari kayan lahirci da kuma saduwa haduwa ta lahira albas shine tayarwa wanda in mutum za a ta suka ce na mutu ko ba za a tashi ba zai da wani sa yan wa'annan habitat amalu batsalat ayyukansu sun ɓace sun zube ma amilu duniya abin da suka aikata shi a cikin duniya min khairin na wannan alheri kasiratu rahim tamkar sada zumunci wa sarkatin da sadaka fala sawaba da hun fihi ba su da lada a cikin shi da adam sharadi saboda rishin sharaɗinsa shine imani da ban gaskiya halin shi zauna shi ai ma yanzu da wannan ba za a saka musu da wani abu ba illa jaza'a ma kanu ya murna sai sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa ne na takzibi wal ma'asi na daga karyatawa da saban Allah wata kaza qawmusa
واتخذ قوم موسى من بعده من خليهم إجلا حسدا له خوار من بعده من خليهم إجلا إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سكت في أيديهم ورعوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
والذين كذبوا واتخذوا واتخذ واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار ألم ير أنه لا يكلم ولا يهدي سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سجد في أيديهم ورأى أنه قد ضلوا قال إن لم يرحمنا ربنا ادخلنا لنكون من الخاسرين واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار سي wata kasa kawai musa mutane a nan musa suka riƙi min ba da yi bayansa min ba da zahabi irin munajati bayan ta yi shi wurin munajati da ubangiji sai suka riƙi min hulihim daga kayan adansu allazi sta'arahu wani allazi na allazi sta'arahu min kawai fir'auna wanda suka aran wannan kayan adan walagulan wannan na ado da iris bi illati iris saboda dalilin wani angwanci da ya ƙi same su ko amarci fa baqiya inda sai wannan kayan guraguran da suka aro domin wannan amarcin na wata aman aure ta su sai yawan zu a wajen su to a sai suka riki wannan injina wani dan maraki saga hulahum mimu samiri wanda musa samiri ya kirkire su ya kera shi ya kera shi ya kera musu shi da wannan wannan kayan adon nasu wanda suka aro ya mera shi jasarin gashi ya koma wani jiki lahamin wadama ga nama gashi ne da hukuwa ne yana da ma kuka irin na sauti na na dan mariki sautin yusuf gashi sauti ana ji in ka raba kazalika ya juya ya koma haka nan wata iftirazin da zai a kasa min hatin farasi shi jibri tifani ya aka yi wannan da ya tsora masa wata ƙasa wadda ya tsirrike ta daga ƙofarta ƙarƙashin ƙofartan dokin da malaika jibiru ke hawa ya sanya a cikin bakin shi shine ya dora a cikin bakin wannan abin da ya ke wanda ke da wannan ɗan marikin da ya kera sai ya sanya ƙasa a cikin bakin shi kawai sai aka ji shikenan ya ya tashi kawai yana aka ji yana kuka irin na mariki fa inna azara fa inna azarahu alhaya fa inna azarahu alhayatu wa ma yudawu fi shay'in illa wahayya shi ya lura cewa wannan saru na wannan dokin na mala'ika jibrilu wato rayuwa ce wanda in aka ibi wannan kasan da abin da ka dora a jikin shi da abin da ka dora mai wannan to sai ya rayu kana banu isra'ila la yamliku da shay'an su banu isra'ila suka kasance ba su mallaki komai ba talakawa ne wa kanu idza wa qala lahum irsun in wani amarci wani angwanci ya kama su ista'aru miyar tamtin hali wal hulal sai su aro a kayan ado da kayayyaki na sanyawa daga kiwdawa fasta'aru min huliyin qibtihim ne ursin kanabihim sai suka aro kayan ado daga wajen kibdawan nan saboda wani angwanci ko amarci da ya kasance wajen su falamma madar irsu da wannan angwanci ko amarci ne musu a halakar lawar kibda fa baqiyal huliyi fi aidihim Allah sai halakar da kibdawan baki daya lokacin da suka biyo cikin naka duniyar da su firawa da suke da mutane cikin ruwa to su wannan kayan adon sai ya wanzu a hannunsu ba su mai barkar game da abu falamma zahaba musa ilin miqati da mai musa ya tafi wajen amma alƙalwata wajen miqatin nan za a samiri sai musa samiri ya zo wa kana mawludan wulida min zina shi ya kasance a shi abin aihuwa ne wanda aka aye shi ta hanyar zina fatafat ummuhu min an yu'ayyuha sai ma'aikacin ta aye shi sai ta yi tsoron ka a aibanta ta zahabat bihi ila al-falas sai ta tayi da shi jeji wa alqatuhu fi magaratin ta yi jewa shi a cikin wani kogo fa arsalallahu jibril yuzibu sai Allah ya kuma malaika jibril ya rika renansa fi magarati a cikin wannan kogon fa sare jibril yuzibu sai malaika jibril ya zama shi ke renansa a taka murayen girma ismu Musa Musa ko Samiri sunan shi Musa shine As-Samiri falamma kabura da ya girma kana kafir ya kasance kafiri falamma zaba Musa yin mikati tare da Musa ya tafi wajen mikati wajen ma alƙawar sa'in da zai munajati da Allah a ta irin mai sa'i shi sai zo wajen mata wa ɗan da wanda ya ce musu alhuri da zai a kan tunna miyar kifti nesa halalan alaikunna wannan kayan adon da kuka aro kuka amso daga wajen kifta wannan ba wahalan ga halitta gare ku ba ajma'uhu indi to ajma'uhu indi asna'u la kunna bihi ma huwa anfuqa da kunna yanzu ku kawo shi in tattara shi a wajena zan muku abin da yake shine mafi amfani a wajen ku fa jama'a hu fasaqahu ala surati dajjal sai hada shi sai ya kera shi a bisa sura ta dan maraki wa kana turaban min akhir farasi fi jibril ya riki wani a turaban wata kasa daga sawu na tako na na, na dokin malaika jibril jibril kana yarkabu farasan haya shi malaika jibril ya kansa yana hawan dokin rayuwa ne inna allaha khalaqa mota ala surati kabashi Allah ya halicci mutuwa a bisa sura ta rago wal hayatu ala surati farsin ita ko rayuwa an halitta an halicce ta a bisa sura ta ta doki makana jibril kullama aradu safara malaika jibril ya kasance ko da lokaci yayin nihin balago zai tahiya yarkabul farasa yana hawan wannan dokin ne allazi huwa al haya wanda shi shine rayuwa nafsul haya ai ainihin rayuwa wa fahimta samiru min samiri min turbati jibril sai shi min tarbiyatu jibril min tarbiyatu jibril da hu shi shi Musa sami sai ya fahimta daga tarbiyyar da malaika jibril ya bashi anna hadha da farasa asaru la yaj'alu fi shay'in illa wa wa sarat fi laya cewa wannan sawu na wannan dokin ba an sashi cikin wani abu ba ce sai rayuwa ta shiga abu fa akaza turaba hafiri zalikal faras sai ya doki kasa ta wannan sawun na wannan doki falamma sagar ijira da ya kera wannan amarikin jala fi sai sun ya shi a cikin shi sai sun ya shi cikin shi fasara izlan da hukuwa sai ya zama gashi dan maraki yana da kuka irin na marka kamar ka Allah tabaraka wa ta'ala kamar da Allah ya wuce tabaraka wa ta'ala sun cikin suran al-fajr fa qala lahum sai ce musu haza ilahu wa ilahu musa wannan shine ubangijin ku shine ubangijin ma musa wa saru ya gudu ko sai suka zama suna bauta masa ya kuna haula gubin rakasi suna bautar su so suna kewayawa ne suna zagaya shi da rawa mu ibadatu shi ne ibadata su wa da haza harumar rakus saboda haka rawa ta haramta kawai ya ta mutum ke ta dauka rawa to ba kyau ka dalili kenan ga asalin rawa rawa inda ka samu ta idan kana musan da ji rabbahu jibril kafirin haka za in musa wanda malaika jibril da ya raine shi ya kasance kafiri haka wa musa allazi rafahu fir'auna nabiyyan mursala an musa kuma wanda fir'auna ya ya rene shi shigo ya kasance ba annabi mursali haka za haka alimna annal fadl bi yadillahi yuti mai sha to mun san cewa lalle farala tana hannun Allah baki ne shike bayar da ita wanda ya so baka su ya buduna hadal is sun zama suna bauta ma wannan marikin 40 yawan kwana 40 muddatul 40 allati qada Musa fil miqati yukallimu rabbuhu kwana muddan nan ta kwana 40 da Annabi Musa yana zance da ubangijin shi ba kauya buduna hadal is sun wanzu suna bauta ma dan mariki bisan bi anna lahu shatalan lahu kuwar fakat saboda kawai shi yana da jiki gashi yana yana da kuka in yi kuka na shi ina ganin zan tsaya ne sun tashi alam ya rau anna annahu la yakunu la yusu bila ko ai ka ya ko wala mara ja musu yana su dan ne gaba wala mara na na tsaya nan ai wannan kan dan da ta lokaci eh dan na tsaya
an karanta wani babu lokaci
اللهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبقنا سرك لك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر يوم العالم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين